الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوا أولا يمتشي نلهدي يومنا عشرين شدا قوة رمضان bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau sha biyar ga watan uku hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin hiya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 64 cikin wannan sura mai albarka suratul hajji yau za mu tashi a farkon aya ta 65 insha Allahu kuma ina ga za mu shiga karatu kai tsaye babu tambaya da za mu amsa wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara shin baka gani ba ne ba ya kai wannan annabi mai girma ko ya kai mai karatu ko ya kai mai sauraro an Allah sakhara lakum ma fil ard cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa Allah cikin rahaman shi da falalan shi ya hore wa ɗan adam duk abin da ke ban ƙasa horewa ce ta Allah da yassarewa ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗan adam ne yake gine-gine a ban ƙasa shi yake tone-tone a ban ƙasa ya tona rijiya ya tona dam ya tona rijiyoyin mai ya toni zinare ya toni kaza duk wannan dan adam ke yi shi yake hanya a ƙarƙashin ƙasa shi yake gida a cikin ƙarƙashin ƙasa duk wannan horewa ne na Allah subhanahu wataala Allah ya hore wa dan adam bishiya ya hore masa ciyawa ya hore masa duwatsu dan adam ya fasa dutse ya yi amfani da shi wurin gini wurin yin kwalta wurin yin abubuwa daban-daban da dutse duk wannan sakhara lakum ma fil ardi kenan Allah ya hore wa dan adam duk abin da ke ban ƙasa babu wata halitta da Allah ya hore mata komai a ban ƙasa in ba ɗan adam ba kaga dabba abin da take amfani da shi yana da limit aljanu abin da suke amfani da shi yana da ainihin iyaka su ma amma duk wani abu da ke ban ƙasa Allah ya hore ɗan adam shi mu yi tafiya a ban ƙasa mu duk abin da muke bukata sai ce wal fulka sannan ya hore mana jiragen ruwa ya hore mana jiragen ruwa ta jari fil bahari jiragen da suke tafiya a kan teku suna tafiya a cikin teku idan ka kalli jirgin ruwa da kayan da yake daukowa da yayin da yake tafiya a kan ruwa ka san horewa ne na Allah subhanahu wa ta'ala in ba Allah ya hore ba babu yadda za a yi duk abin da kai ka wurga zai lume a cikin ruwa amma jirgi ya dauko tirelan shinkafa dubu kuma yana tafiya a kan ruwa ba abin da ya same shi ai wata da watanni ana masa lodi ai wata da watanni ana sauke kaya kuma yana tsaye akan ruwan ba zai lume ba amma da za ka ɗau buhu ɗaya ka wurga lumewa zai ina fata an gane za ka san abin mamaki game da jirgin ruwa in ka taɓa ganin shi ka je ka tsaya a gaban shi za ka gani da ka san kiyashi a gaban ka haka za ka koma idan ka girman da yake da shi ya yi tafiyan kilomita dubbai ya taso tun daga rhode island ya zo har lagos ya taso tun daga gwanzu ya zo har lagos ya taso tun daga tokyo ya zo kwatano ba abin da ya same shi shine sakhara lakum kenan ya hore muku jiragen ruwa kuna zirga-zirga a kansu kuna ɗaukan kaya a kansu duk wannan horewa ne sai allah ya ce wa yumsiku sama ya kuma rike sama wannan saman da kuke gani da ta mana rumfa allah ne rike ta ba abin da ke rike da ita baka taba ganin cewar yau an je ana gyara ba sama za ta rubto ana kokarin a tare ba wanda ya taba jin wannan abu duk wanda ya bada labari ma za a ce makareci ne kuma baka ga wani gwafa ko fila da yake rike da sama ba khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya halici wannan saman ba tare da wadansu filoli ba da suke rike da ita tarawnaha balle ma ku gansu babu su balle ma a gani to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa yumsiku samaa ya rike sama an taqa alal ardi illa bi idnihi kar ta fado akan ƙasa da dirkake mutane hakan ba zai faru ba illa bi idnihi sai da umarnin ubangiji to kuma ya ce din kar ta faɗo bai ba ta umarnin ba subhanahu wa ta'ala shi yasa ce inna allaha yimsiku samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura yace Allah subhanahu wa ta'ala shine yake rike da wannan sama shi yake rike da wannan kasan da muke kai an tazula kar su gushe suna gushewa sai a samu matsala kalli idan ƙasa ta girgiza duk inda fa ji ake girgizan ƙasa a duniya ka ji dubban mutane sun mutu wannan girgizan ƙasan fa ana shi ne na seconds seconds ne fa duk girgizan ƙasan da ake a duniya na 'yan seconds ne abin yake faruwa wannan ɗin-ɗin kaɗan zai faru sai ka ji mutane dubu kaza sun mutu yanzu kalli wanda aka yi a toki kwanakin baya sama da mutum dubu ɗari shida a take sun mutu kawai saboda idan kasan tana dan girgiza kaɗan in dai girgizan har ya kai wani mataki to za ka gine-gine suna faduwa kawai duk karfin gini sai kwanta komai tsawon gini sai ga kawai ya zube to wannan abin da yake kashe mutane kaga an ɗauki satuttuka ana ƙoƙarin zaro mutane a ƙarƙashin baraguzan gini bene da ya faɗi akan mutane to kaga duka wannan in ban da riƙon allah in kasan ta girgiza kaga mai zai faru kuma har yau daga cikin abin da ke da ban mamaki har yau babu wani ilimi da ya gano za a girgizan kasa kaga ana iya a fokasin za a yi ruwan sama yi ko za a yi suno ko kaza zai faru kuma ga ya faru 100% haka ne musamman kasashen da suka ci gaba wunan babu da kayan aiki ne ina fata an gane za su gaya maka za a fara karfe kaza kuma zai tsaya karfe kaza kuma da gaske ne zai faru ko kuma a yanzu su ce maka nan da shekara kaza wata zai rashin lafiya ran kaza ga watan kaza kuma zai faru za a samu kusufi na wata kuma za a ga abin ne a ƙasa kaza da ƙasa kaza yanki kaza ba za su gani ba kuma ga ya faru duk wannan ilimi ne wanda musulunci kuma ya karɓe shi baya korewa to ilimin da dan Allah bai ba dan adam ba har yau shine ilimin za a girgizan ƙasa har yau babu technology da zai forecasting girgizan kasa zai faru har yau duk ci gaban duniya kalli ana girgizan kasa a japan ana yin shi a china ana yin shi a turkey hatta america yankin california ana girgizan kasa amma shi irin na egypt ne ba wanda ke kashe mutane ba za ka kawo kisan ta girgiza an taɓa yi muna misira ina fata an gane wallahi abin yana da ban mamaki in baka sani ba ba za ma ka gane an yi ba sai dai za ka ga wani abu ya faru da zai baka mamaki sai ka kaman wannan abun yana girgiza ko kuma ga wannan teburin in akwai kofi a kan shi ni inda na gane abun kenan kofin shayi ne a gabana sai na ga yana tangal-tangal wallahi ta amma sai na ɗauka ko wani ne ya ture shi kuma ni kaɗai ne to sai washe gari da safe mun fita sallah su ba ake ta an samu zilzal jiya da daddare an samu girgizan ƙasa da larabci shine zilzal to abin da sa nake kawo wannan shine ku gane cewa dan adam akwai abin da ilimin shi har abada ba zai kai ba to kun san wani abin mamaki game da girgizan ƙasa kuma akwai dabbobi da Allah ba su ilimin gane za a yi a cikin dabbobi shi yasa a yanzu a irin su japan da ake yawan musu abun suke kokarin a gano dabbobin da suka san za a yi abu eh sai a kawo su a baza su ko ina da an ga suna guduwa to sai a bi su mun zama dabbobi kawai dabbobi na limamai mutane sun zama mamu to Allah ya ce ya rike wannan kasan saboda kar ta rubto kaga wannan rahama ne ya ce illa bi iznihi sai da izini shi to zai ba ta izinin ta yi girgizan lokacin tashin kiyama ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan ƙasa ta girgiza asalin girgizawa to a wannan lokacin girgizan asali za a gan shi yanzu dan wani kaɗan ne Allah ke nuna a mutane a san cewa shi ne Allah sai ce wa yumsiku sama'a an taka alal ardu illa bi idnihi ya ce inna Allah bin nasi la lalle Allah kan yana da yafiya yana da tausayi dangane da mutane rahimun yana da jin kai in ba haka ba duk zunubin da ake da sabon da ake bai ce kasan ta girgiza ba bai ce saman ta faɗo ba shine ma'ana inna Allah bin nasi la rahim kun ga tunda muka fara jiya nan ne karshen ayoyin da suke karewa da sunan Allah subhanahu wataala tun daga kan la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu aka fara har zuwa nan to zaka duk karshen aya zaka yana alaka da abin da aka tattauna sunan Allah da zai kawo sai ga ya dace da kadiyan da ake magana akai kaga da ya lissafa ni'imomin da ya mana ya faɗi abu kaza zai faru in banda rahaman shi in banda tausaye mu yace inna Allah bin nasi لا رؤوف رحيم الله كمان رحمه سي الله يشمي وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور
yace wa huwa allazi ahayakum Allah shine wanda ahayakum yake raya ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku sun mai huyikum sannan ya sake raya dama ce kai fatak furuna billahi hukuntum amwatan ya ce fa hayaku sun mai mitukum sun mai huyikum sun mai ilaihi turja'un mutuwa biyu da rayuwa guda biyu shi na nan malamai suka tattauna menene a hayakun din nan da kuma ainihin almotu guda biyu da aka faɗa ya ce dan me kuke kafurcewa Allah alhali da kuna matattu sai raya ku sannan zai ƙara kashe ku ya ƙara raya ku saka ce mutuwan farko shine a lokacin da baka duniya babu kai kenan sannan sai Allah ya samar da kai sai aka haife ka sannan zaka sake ka mutu sannan zai sake ta da kai shine mutuwa guda biyu rayuwa guda biyu yace yake cewa ahayata nafnataini ka raya mu rayuwa sau biyu kuma ka kashe mu ainihin mutuwa guda biyu to sai yace huwa allazi ahayakum Allah shine wanda yake raya ku ya samar da ku a nan gidan duniya alhali babu ku halata adal insan hinu min ad-dahri lam yakun sha'an madhkura shi dan adam bai da labarin an yi wani zamani wanda kwata kwata babu shi a duniya bai zanto abun ambato ba hatta annabi zakariya Allah ce da shi wa qad khalaqtaka min qabl wa lam taku shay'a kana mamakin zaka aihu bayan ka tsufa ai kai ma da na samar da kai alhali babu kai na kawo ka wannan duniya to shine yana raya ku sun maimitu ku sanne ya kashe ku duk dan adam akwai iya adadin shekaru da Allah ya bashi da watanni da kwanaki da awani da sakas suna cika ko sakan ɗaya kuma Allah ba zai ƙara maka ba yake cewa da ƙawo ƙalbir mani ƙa'ilatu lahu innal hayata da ƙa'iƙun wa thawani wai bugun zuciyar ɗan adam kana ɗora hannunka a girgi za ka gina bugawa in bai bugawa ma sai a kai ka asibiti a ce akwai matsala don an ji zuciyar shi ba ta bugawa in ta tsaya ko mutuwa za ka yi to sai yake cewa wannan bugun da zuciyanka take qa'ilatul lahu ai tana ga wa dan adam ne innal hayata ce wannan rayuwar fa da qa'iqu wa sawani wasu yan dakikai ne kawai da wasu yan lokuta kamar tana ga ma ne ka shirya abun yana ta tafiya har yazo cak sai ya tsaya bugun karshe da zai yi to ba zai dawo ba ya tafi kenan to Allah subhanahu wataala yace summa yumitukum summa yuhyikum sannan za ku shiga kabari za a tada ku akwai ko babban tayarwa shine ran tashin kiyama yace inda al-insana lakafur tabbas dan adam kan yana kafircewa Allah subhanahu wataala kafirci kala biyu ne akwai kafircewa ni'iman Allah subhanahu wataala akwai kuma kafirce masa kafircewa ta gaba daya ya maka ni'ima madadin ka gode masa kuma sai ka ci gaba da saba mishi Allah sai ce ka masa kafirci ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun Allah ce sun san ni'iman da Allah ya musu sun yi itirafi sun tabbatar ya musu ni'ima amma kuma suna inkarin wannan ni'iman ta hanyar saba wa Allah ta hanyar ki masa da'a yace wa aktharuhumul kafirun mafi yawan mutane kan kafirai ne to ya zama ko babban kafirci wanda ke fidda mutum a musulunci ko karamin kafirci na aikin kaba'ira wanda ke sabon Allah ne to kaga anan Allah da ya lissafo ni'imomi da ya mana yace yana da rahama yana da jin kai dangane da mutane yace kuma shi ya samar da mu bayan da babu mu sannan zai kashe mu sannan zai raya mu sai ce innal insana lakafur to ya faɗi irin wannan cikin suratu ibrahim yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda sai ce wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار kaga Allah faɗi ya mana ni'imomi shi ya halicci sama da ƙasa sannan ya saukar da ruwan sama sannan fitar da tsirrai saboda saukan wannan ruwan sama ya hore mana jiragen ruwa ya hore mana kuma anhar koramu ƙoramu da suke a duniya kaɗai ka kalla kasa akwai abin mamaki idan ka ji tafiyan da ruwa yake da nisan da ruwa ke da shi yanzu ka ɗauki riba naija ka ɗauki riba benue ɗin nan sai ka ji an ce ai kogin gari kaza ɗin nan ya haɗu da kogin gari kaza kogin gombe abba shi ya na faɗa aka taimaka musu da ruwa daga duku ina fata an gane yawwa an gada ma sai a datse shi shikenan na faɗa ba ruwa kenan a ce maka kuma shi ne ya yi daɗin kowa daga nan ya haɗu da na benue duk abin sai baka mamaki shi ne ya numan shi ne kaza shi ne kaza to ka ɗauki irin riba nile baharun nil kenan da larabci tun da ya taso tun daga cikin uganda shi ne ya shiga ƙasashe masu tarin yawa su kenya su ethiopia su ainihin sudan su egypt duka wannan kogin ne wajen tafiyan kilomita 7,000 da wani abu kuma shi kadai yana cikin ma nile mafi tsayi a duniya gaba daya to duka wannan allah ya hore mana su ka dauki a ce maka ruwan maliya a ce kogin gari kaza ga dam da ake da su a ce maka calawa dam a kano ko irin su tiga dam ko a ce goronyo a sakkwato duk dai ga sunan kala kala abuci akwai dam ko ya sunan shi yawwa ina kubidam to duk irin waɗannan ƙoramun da ake da su damdam kala-kala duk yana cikin sakar da kuma alhara Allah ne hore mana su kuma in Allah ya tashi karar da su bayan da aka iya yanzu ka ɗauki ainihin kogin cadi kullum motsewa yake idan ka je ka tun daga irin wurin su kwanduga ka ga yadda kogin yake da yadda ya tafi sai a gaya ma shekaru hamsin baya ga girman da kogin ke da shi yanzu kuma yana ta motsewa yana ta motsewa an yi taro an yi taro an yi mitin an nada kwamiti wa a kiyaye kogin kada ya kare ya za ku kiyaye shi ina fata an gane sun kasa gane dama abun na Allah ne madana ce ai addu'a wa a wa a samu masana ya za a hana kogin ne ya kare ya kogi ba zai kare ba Allah ya ce kogi ya motse to kaga inda a ce suna da imani da addini ce mu ta addu'a kogin nan fa yana ta motsewa to su babu addu'a cikin lamarin su wa a kawo waɗansu masana da ƙwararru a kawo su su ta cin kuɗi kawai a ta tarurruka wanda za a kare kar kogi ya kare to wa sakhara lakumul anhara Allah ne hore kogin yanzu kuma ya ce kogi ya motsi wa sakhara lakumush shams wal qamara da'ibaini ga rana da wata kullu suna tafiya la shams yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahuna wani baya shiga aikin wani kowa yana kan abin da Allah ya dora shi babu ran da aka ce rana ba ta fito ba hankali ya tashi a ce rana ta tsaya a hanya ana gyara ba taɓa yi ba babu ran da aka ce wata ana ta neman shi ya zu ba taɓa wannan ba a duniya to wannan yana cikin horewa Allah subhanahu wataala sai ce wa sakhara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da yini tunda aka haife ka har ka mutu kullun haka ne asabar zuwa juma'a kwana bakwai babu ran da abun ya canza wata goma sha biyu babu ran da abun ya canza to shine dare da rana kullum suna zuwa saboda Allah ne umarce su ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu ya ba ku duk abin da kuka tambaye shi ya baka ji ya baka gani ya baka magana ya baka kafa ya baka hannu ya baka iskan da kake shaka ya baka lafiya baka biya shi ko sisi ba sai Allah ya ce to wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku zauna ku yi ta lissafin ni'iman da Allah ya muku ba za ku iya ba ka zauna ka lissafa ni'iman da Allah ya maka har ka mutu ba za ka kirga ba ni'iman iska da kake shaka kadai ya ishe ka aiki ba a magana ni'iman dare da ni'imar rana kowanne ni'ima ne to Allah sai ce innal insana la zalumun kafar dan adam yana da yawan zalunci yana da yawan kafirci duk da wannan abin da na mishin amma yake min da'a yana ganin ma ban mishi komi ba kaga mutu ya ce ba abin da Allah ya mishi iyaka ba shi da kuɗi shikenan shi damuwarsa kenan kisa Allah ce innal insana da zalumun kafara idan kana so ka san Allah ya ma komai ka je ka asibiti ka ga marasa lafiya wallahi zaka tabbatar da Allah ya ma kowace irin ni'ima Allah ka mana ni'ima da rahamanka sai Allah ya ce mi لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
Allah ce li kulli ummatin ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya mata alamomi na ibada akwai man sakan akwai man sikan duk yana koma ne zuwa ga imma ko wurin ibada ko abin da za a ibadan da shi to Allah ce kowace al'umma da ta zo ta gabace ku da kuma karan kanku kowace mun sa mata man sakan alamomi na yin ibada Allah sa mana alama na sallah asuba alama na sallah azhar la'asar magriba isha kowanne akwai alama ya sanya mana alama na sallar juma'a alama na azumin ramadan alama na hawa arfa ara komai li kulli ummatin ja'alna man saka ce ce hum nasiku su mutanen wannan al'umman su ne masu aiki da wannan alaman da na saka sa ce wa li kulli ummatin a wa li kullin menene wujhatu gomon liha fasabiqul khairat kowace al'umma akwai inda na fuskan da ita na ce fuskanci nan ki ibada fasabiqul khairat ke nemi alkhairin ubangiji yahudawa da nasara da musulmai da dukkanin waɗanda ma suka zo kafin wannan lokacin akwai alƙiblan da Allah ce in za ku yi sallah ku kalli wuri kaza to haka nan mu ma ya sa mana mu kalli Ka'aba ya ce mu yi kaza ya ce mu yi kaza duk yana cikin mansakan humna sifuhu ya sanya alaman su mutanen su ne masu aiki da wannan abun sai ce fala yunazi'unnaka fil amri kar ka ba wani dama yayi jayayya da kai cikin wannan al'amari al'amari ne na Allah kuma na gaske duk wanda bai yadda bakar ma kai jayayya da shi fa man sha fali umin wa man sha fali yakfur wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya kafirce Allah ce inna atanna lil zalimin nara ni dai kawai nayi wa azzalumai tanadin wuta ya baka zabi ka zabi wanda kake so to shine ce fala yanazi'unnaka fil amri yasa ba komai ma ake jayayya akan shi ba akwai abin da ka san ƙarya ne to kar ma kai jayayya akan shi duk yanda masu ƙarya za su kare abin karka bata lokacin su dr sani rijiyar lemu allah mishi albarka ya ce idan za ka biyo waɗannan to ba za ka karantar ba kullum za su mai da kai raddi ne da jayayya alhali kuma akan ƙarya suke to sai ya ce fala yunasi unnaka fil amri kar ka ba su daman su yi ma musu da kai cikin wannan al'amari na addini wadu ila rabbi kai dai kawai kai kira zuwa ga ubangijinka sai ce wa innaka la'ala hudan mustaqim innaka tabbas kai la'ala hudan kana kan wani irin shari'a musaƙi wanda yake miƙaƙe haka Allah ke tabbatarwa annabi kar ma kai shakku akan gaskiya kake duk wanda ya kare ta ka kar kai shakku kai ne kake kan gaskiya shi yasa yake da shi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yace siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh yace ala ila Allah tasirul umur yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kama haka muka maka wahayi na al'amarin mu wannan wahayi daga wurin mu yake ruhan ne min amrina sai ce ma kunta ta daliman kitabu walal iman kafin a maka wannan wahayi baka san alkur'ani ba baka san ma menene imani ba da rukunin shi sai da muka maka wahayi yace walakin ja'alnahu nuran sai da fa mun sanya shi ne haske ne na bihi man nasha'u min ibadina muna shirya da wanda mu ga dama daga cikin bayinmu duk wanda Allah ya bashi musulunci ya gode wa Allah shari'a ce zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba wayonmu ba ne ba ba dabararmu ba ne ba rahama ce rabbaniyya falala ce ilahiyya ya Allah mun gode maka shi yasa wallahi babu wata ni'ima sama da ni'imar musulunci duk ni'iman da Allah ya yi wa wani idan bai bashi fahimtar addini ba to kafi shi wanda yake zaune a GRA a babban gida yana mallakan biliyan 500 ko tiriliyan idan bai fahimci addini ba wanda yake ƙauyen ƙayau an gane ko ya fahimci addini ya fi shi ya zama wannan shine aqidanka ina fata an gane to wannan zai saka dinga godewa Allah Allah ya min komai Allah ya min ni'ima to sai ya ce innaka la ala hudan mustaqim a can sai ya ce wa innaka la tahdi tabbas kai kana shiryarwa ne ila siratal mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya to kaga yanda Allah ke tabbatarwa annabi yana kan gaskiya ya ƙara rike gaskiya to haka mu ma ya kamata mu tabbas akan gaskiya muke shi yasa mu ake yakar mu inda ba akan gaskiya muke ba a duniya fa kaf babu addinin da ake yaka kamar musulunci babu addinin da ake yaka kamar musulunci bari ba ku wani misali abin da ya faɗo da na duba abin kafin na zo nan addinai da ake da su manya guda goma a duniya wanda united nations suna ji da su waɗannan su ne manyan addinai guda goma a ce da yahudanci da kiristanci da budda da hindu da sikh da wane ne da musulunci duka ka haɗa su to waɗannan addinai guda goma a 1946 shekara 80 daidai kenan zuwa yanzu population na musulmai fa miliyan 178 duk duniya shine population ɗin musulmai miliyan 178 'yan kan ne kawai na manta to daga shekara 80 zuwa yanzu population ɗinmu ya ƙaru mun haura 2 biliyan kuma babu addinin da ake yaƙa kamar shi a yaƙe shi da biro a yaƙe shi da jarida a yaƙe shi a rediyo a yaƙe shi a gidan tv a yaƙe shi da makami ina fata an gane a yaƙe shi da kuɗi amma kullum ƙara ci gaba yake population ɗinmu mutum miliyan 178 a 1946 amma to date mun haura 2 biliyan ce suka rasa to wannan wani irin addini ne ka amma kun sa abin mamaki daga wannan lokacin zuwa yanzu yahudanci ya karu da miliyan biyu ne kawai 2 miliyan shi ne abin da yahudanci ya karu da shi tun daga 1946 har zuwa yau mutum miliyan biyu ko suka karu alhali su ne kuma shafaffu da mai ina fata an gane amma babu albarka a ciki shi kuma kiristanci kalubalen da yake da shi a yanzu duk duniya babu inda ake kiristanci kama afirka su ne talakawa su ne mahaukata wallahi gaskiya kenan idan ka je turai kullum fita ake bature zai ce maka wannan addinin gaba ɗaya karya ne kawai shi ya yi bincike ya gane abin akwai rena hankali ya za a ce masa abu ɗaya kuma uku ce shi wannan it doesn't make any sense haka za ka ji turawa suna faɗa to shi sai ka ga coci katoto da hi mutum tamanin bane a ciki ko saba'in da ka leƙa za ga wajen guda sittin da wani abu don mata ne kuma babu wacce ba tawar shekara saba'in ba an gane ko ka samu yin tsofaffin maza guda goma samari ba sa zuwa ɗan mata ba sa zuwa kowa ya ƙaura cewa abu to sai ake ta sai da cocis da an ɗaga coci za a siya sai musulmai siya sai a mai da shi masallaci wannan shine abin da ke ta faruwa akwai wani gari bridgeport yana connecticut muka je da bin usman wannan gari shek bin usman na kano mala in kaga wani masallaci ba sai na faɗa ba kawai sai to limamin balarabe ne sai muke tambayin shi ya aka yi suka gina wannan masallacin sai ce ai coci ne wannan suka saya in kaga girman shi wallahi za ka yi mamaki muka ce nawa aka saya a lokacin sai ke cewa dala 950 kusan almost dala miliyan ɗaya sai na ce a to ya aka yi haka kamar ya yi sauƙi sai ce e da aka sashi a kasuwa yahuda ne za su saya sai su cocin suka ce ba za su sayar yahudawa sai dai a samu musulmai su saya da aka samu musulmai sai suka ba su discount na kuɗi da yawa da a yi abun yahudanci su gwanda a yi masallaci a wurin to kaga addinin musulunci kullum ana yakan shi kullum yana ƙara ci gaba ana yakan shi kama ana zuba wa ainihin wuta fetur to daga nan za ka gane wannan addinin gaskiya ne addini ne wanda Allah ne ke bashi kariya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim innaka la ala hudan mustaqim to mu rike shi hannu biyu kar wani barazanan mai barazana da wani bude ido mai bude ido da wani buyagin mai buyagi da wani barazanan mai barazana wallahi tallahi sa kai kasa a gwiwa wannan musulunci min huna idal qabr har kabari to shine kai nasara kuma shi musulunci nan gani nan bari duk abin da za a yi da munafukan musulmai da kafaran duniya haka za su bar wannan addini sai Allah ya ce mi وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
Allah ce wa in jadaluka idan sun yi maka musu suna maka jayayya cikin wannan addinin faƙul ka ce da su Allahu a'lamu bima ta'malun Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa ni kan wuta da aljanna ba ta hannuna amma nai na san akan gaskiya nake kowa ya je abin da ya ga dama Allahu yahkum bainakum yawmal qiyama Allah shi zai hukunci tsakaninku da juna ranar gobe kiyama fima kuntum fi takhtalifun cikin abin da kuke sabani akai ranar gobe kiyama amma ni ka hukunci baya hannuna in alayka illa albalag aikin ka shine ka isar ya kai wannan annabi mai girma haka kai ma duk musulmi aikin ka shine ka ce kaza amma hukunci baya hannunka Allah bai ce baka ce wane da wane da wane da wane Allah zai musu kaza akwai yiwuwar kafin lokacin sai ga sun musulunta idan musulmi ne ma da ke kan bata kafin lokacin ko sai ga ya shiru ya zama mutumin kirki ke sa ba a so kai ka zamo mai yanke hukunci kai ba alƙali bane ba a kai aikin ka shine nasiha da wa'azi shine ma'ana Allahu yahkum bainakum yawmal qiyama Allah shi zai hukunci tsakaninku da juna ranar gobe kiyama fima kuntum fi takhtalifun cikin abin da kasance kuna sabani a kai ranar gobe kiyama ke sa Allah ce da manzan Allah alaihi salatu wasalam ya ce falidhalika fada'u saboda kai kai ta wa'azi kawai kai ta kiran mutane kai ta kiran mutane wasaqin kama umarta kai dai ka daidaita kamar da muka umarce ka kai da zama abin da kake faɗa daban abin da kake aikatawa daban a fastaqim kama umarta ka samu istikama wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zukatan mutanen banza kar ka bi son zukatan waɗanda suka kauce wa tafarki na gaskiya wa qul amantu bi wa qul amantu bima anzalallahu ni kawai na imani ne da abinda Allah ya saukar mini min kitabin na littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu li a'dila bainakum kaji manzon Allah yace an umarce ni kuma alaihi salatu wassalam ne adalci tsakaninku da juna idan kaga adalcin da annabi wa waɗanda yake ba musulmi ba za ka yi mamaki kuma haka har yau a musulunci babu addini mai adalci kamar shi musulmi ne kaɗai zai yi wanda ba musulmi ba adalci Ali bin abi talib a matsayin shi na khalifan musulmai a matsayin shi na kanin manzan Allah alaihi salatu wassalam kuma mijin na na Fatima uban Hassan da Husaini kaga duk falala ya tara amma jayayya tsakanin shi da Bayhude ta kai su kotu Bayhude ba musulmi ba abu ya shiga tsakaninsu ba yahuda je bayani alkali ce aliyu ina shaidanka ya ce hassan ne shaidana hassan ɗan shi alkali ce a ɗanka ai ɗanka ba zai ma shaida ba ko ka kawo shaida ko a ba ba yahuda gaskiya ya ce ni ban da wani shaida in ba hassan ba alkali ɗauki abu ya ba ba yahuda aka kama hanya aka fita a kotu ba yahuda je samu sayyidina aliyu ya ce ban taɓa sanin haka musulunci ke ba sai yau kai ne kanin annabi kai ne surkin annabi kai ne kaza kai ne kaza amma kawai don baka da shaida ba kalli matsayinka da kasancewanka wane ba aka bani gaskiya kuma alhali ne ƙarya nake saboda daga cikin sharaɗin addinin a kawo shaida kai kuma baka da shaida sai ɗanka ɗanka kuma ba zai ma ba shaida ba ya ce ga kayan kana kuma ya kalmar shahada kaga adalci kenan kaga to inda a ce zaluntar shi aka yi duk da aka ce ya saba amma dai tunda matsayin aliyu ne kaza za mu yi da ba a yi nasara ba ce ashe ma addinin na ƙarya ne to amma aka yi adalci saboda haka abin yake a shari'a wannan abin ya ja hankalin shi ya caka da musulunci shine wa umirtul a'dila bainakum an umarci ne na adalci tsakaninku da juna ya ce Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijin lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir sai Allah ya ce ni ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
Allah ce alam ta'lam shin baka da masaniyan annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alaw ma fi sama'i wal ard ya san duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa ba abin da Allah bai sani ba ya san abu komai girman shi ya san abu komai kankantar shi shi yasa yanzu ka dauki population na duniya da ake cewa biliyan 8 da kaza wannan ba gaskiya bane ba hasashe ne kawai ko adadin mutanen Gombe ba wanda ya sani duk wanda ya gaya ma ƙarya yake sai da a ce hasashe ina fata an gane ana hasashen gombe mun kai miliyan kaza najeriya mun kai miliyan kaza afirka muna da miliyan kaza duniya biliyan kaza duka hasashe ne amma hakikanin yawan dan adam ba wanda ya sani sai allah to shi allah ba wai a lokacin da suka ce duniya muna da mutum biliyan takwas da miliyan ɗari kaza da kwaya kaza suna rubuta an haifi yara goma ko ba sani ba ina fata an gane a wani ƙauye to ya za su faɗa da mutane ba wanda ya sani to shi ne shi Allah to ba wai ɗan adam ba adadin kiyashi ma ya san guda nawa ne wallahi Allah ya san adadin kiyashi duk wani halittan Allah ko da ƙwayan zarra ne Allah ya san ƙwayan nawa ne a duniya ya san biliyan kaza ne ko ba wannan ba ma fi sama'i wal ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa ya sani ya san abin da ke ƙarƙashin ƙasa ya san abin da ke fili ya san abin da ke cikin teku ya san abin da ke cikin sama Allah ya ce ya san komai inda zalika fi kitabi kuma wannan abin yana cikin littafi a rubuce shine abin mamaki duk ana haifan yaro yau za a rubuta a cikin lawal mafuzu an haifi yaro a fantami a bolari a bauchi a kano a amerika a ko'ina mala'iku aikin su kenan hajiya wance ta aihu mrs wance ma ta aihu duk suna rubutawa ba abin da ba sa rubuta da wani ya mutu kuma wani ya mutu ya koma ga allah duk aikin su kenan inna zalika fi kitabin ba abin da baya cikin littafi asar daga abdullahi dan masaudu allah abdullahi bin abbas allah kara masa yadda wanda al'ima ibn kasir ya kawo cikin tafsiri shi yace khalaqallahu lawhal mahfuz allah ya halicci lawhal mahfuz ka san shi wannan lawhal mahfuzin komai na cikin shi babu abin da ba a cike yake a rubuce ba sai ce to allah ya halicci wannan girman shi masirata mata amin tafiyar shekara 100 girman wannan allah tafiyar shekara 100 ne komai na rubuce a cikin shi ina malam mai babban allo ina fata an gane to kuma ya kace fa tafiyan shekara 100 din nan ana nufin tafiyan shekara 100 da abu da yake mafi gudu ba tafiyan kafa ko tafiyan mota ba ko jirgi a tafiyan a yanzu kaman ka ce ainihin combo wanda aka harba ya tafi duniyan abin nan ya sunanta ne duniyan mars barakallahu fiki wanda ya tafi duniyar mars a shekarar 2021 to gudun da wannan ke da shi saboda shafi komai gudu a duniya a yanzu babu wani abu da ke mamme da dan adam ya kera mai gudun shi to gudun da wannan abun ke da shi wanda ya ji har yanzu bai dawo ba yana can yana ɗauko hotuna yana turowa yana ƙoƙarin gano ko za a iya koma can a zauna tun da duniya za ta ƙare wani dalilin tura shi kenan ka ta bature akwai mahaukaci wallahi wai sun yi bincike sun gano duniyar nan za ta kare komai zai zama babu shi to shi ne suke kokarin gano wacan duniyar mars ko dan adam zai iya rayuwa har su elon musk ko zai sai filiya can allah sauwaƙe to allah ya ce inna zalika fi kitabin to wannan littafin yake cewa girman shi kamar gudun wannan abun na tafiyan shekara ɗari kaga da ya tashi daga da aka harba shi daga santan kennedy da ke florida tun daga ne ya tashi zuwa duniyar mars sai da tafiyan wata bakwai da kwanaki kwanakin ne na manta amma wata bakwai da wasu kwanaki kuma gudun da yake na faɗi gudun kwanaki a wurin tafsiri ina fata an gane gudu ne yadda ka san walƙiya haka yake gudu kuma tun da ya tashin bai tsaya ba ba ba abu ne da zai tsaya ya huta ba tun da aka harba shi wata bakwai don abu gudu yake bai tsaya ko da na minti ne ba amma kafin ya kai duniyan mars daga nan as da ya tashi a amerika sai da ya wata bakwai da wani abu yana gudu ya sha mai kuma a ranar da zai isa sun sani sai da aka sanar cewa zai landin a mars rana kaza karfe kaza da minti kaza wallahi hannu sai da na kalla ta duk gidajen tv amurka sun nuna ga lokacin da zai jira din har shugaban kasa dakatar da komai gashi an nuna shi suna kallo sun nuna wa duniya sun isa ba san Allah kuma ya isa ba su gama isansu kuma Allah zai isa shi ma kuma Allah ya isa ina fata an gane sun kashe mana mutane a iraki da afghanistan da gaza da wane ne Allah ya isa ina fata an gane kuma Allah zai isa insha Allah to Allah ce ya rubuta komai fi kitabin a cikin littafi inda zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah kana ganin shi kamar mai wahala to ya aka halice ka shine amsan da zaka ba kan duk abin da aka ce maka Allah yayi ka ce ka to ya aka halice ka kai kai kanka abin mamaki ne duk wani bincike fa na duniya an yi har an haƙura ba za a iya halitta mutum ba sai da a yi robot kai ka ga robot kamar mahaukaci ya yi kama da mutum don wannan flesh na mutum da jini da tsoka da fata ɗin nan babu yadda za a iya halitta shi ya fi ƙarfin waye shine gagara misali ɗin kenan Allah shine gagara koyo to ba wannan ba ma kiyashi har abada ba za a iya halitta shi ba ba ma dan adam ba sai dai a yi duk abin da za a yi a yi wasu karafu da wane ne kaga yana wani abin nan washi mutum ne yana tafiya ya aka yi kama da mutum to duk abin da ka sani Allah ce inna zalika ala Allah yasir komai a wurin Allah mai sauki ne subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam ruwaya daga imamu muslim ya fidda ita da sanadi zuwa ga abdullahi bin amr bin al-as qala sallallahu alaihi wasallama inna allaha kaddara maƙadirar halki ya ce annabi ya ce Allah ya kaddara dukkanin kaddarori na halittu gaba daya Allah da ya halicce ka ya kaddara ma komai fa kaddara huta kadira sai ce da ya kaddara maƙadirar halki ya yi wannan ne ƙabla halki samawati wal ardi bi hamsina alfa sanatin Allah ya yi wannan da shekaru dubu hamsin Allah ramma barka da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan da shekara dubu hamsin ina fata kun gane kafin a halicci ɗan adam kafin a halicci komai Allah sai halicci alƙalami a lokacin babu sama babu ƙasa babu mala'iku ba komai Allah sai ce da shi oktob kai rubutu faƙala ma aktu ya ce mai zan rubuta sai ce oktu ma huwa ka'inun ka rubuta duk abin da zai kasance fajar alƙalamu alƙalami kawai sai fara rubutu bi ma huwa ka'inun ilamil kiyamati ya rubuta duk abin da zai faru har tashin kiyama to tun lokacin Allah ya rubuta Trump da Netanyahu kuma ya tsina musu albarka a cikin rubutu ina fata an gane tun a lokacin ya rubuta jagaba kuma ya ce za a sha wahala Allahumma amin duka ya rubuta to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan da shekara dubu hamsin kafin ya halici komai ce ce inna zalika alallahi yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan alam ta'alama annallaha ya alama fi sama'i wal ardi shin baka sani ba Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai inna zalika fi kitabin lalle wannan yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir kuma lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala na'am
wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من
Allah ce wa ya abuduna min dunillah suna bauta abinda ba Allah ba malamin na zirbihi sultana abinda yake Allah bai saukar da wani hujja game da shi ba kawai hasashe ne kame-kame ne ƙarerayi ne kuma Allah salahun bihi ilmun ko ba su da wani ilimi a kai ka ƙera abu da hannunka kuma ka ce shi ne Allahnka kaga wannan ma laisa lahum bihi hankali ma lafiyayye ya sauna abun ba daidai bane ba sai Allah ya ce wa malil zalimin min nasir dalle azzalumai kan ba su da mataimaki ranar gobe kiyama sai Allah ya ce mi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ce wai za ta tula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanatin waɗanda suke bayanin komai filla-filla daki-daki suke bayyana gaskiya kamar rana lokacin azahar da an karanta an musu bayani Allah ce ta'arifu za ka fahimci za ka gane za ka san fi wujuhin lazina kafarul munkar za ka ga wata tsana da ƙiyayya daga fuskan waɗanda yake kafirai ne duk inda aka ambaci Allah sai garansu ya ɓaci duk inda aka ambaci musulunci kaga sun murtuki fiska kaga ainihin inkari da tsana da kiyayya da karyatawa daga fuskansu duk abin da suke bayyanawa a fuskan kuma Allah ce ma tukfi suduruhum akbar abin da suka boye a cikin zuciya na gaba da kiyayya yafi muni duk yadda kafiri zai nuna maka baya kaunanka a fuska to abin da ya boye a zuciya yafi wannan wannan dan kaɗan ya dan haska maka shi yasa da Allah ya ce aduwwul lakum din aduwwul lakum ne a ada'ullahi nara din kenan sai Allah ya ce ya kadu na ya tuna billadina tuluna alaihim ayatina saura kiris kaga kaman za su damki wanda ke karanta musu ayoyin nan su ainihin rugurgure shi suna jin haushinsa duk wanda ke ambaton Allah duk wanda ke magana addini duk wanda ke magana musulunci ka kalli kiyayya irin ta kafuran kasan nan fa su suna son Isra'ila ne kadai dan tana kashe musulmai ba san cewa ba a cikin Isra'ila musulmai sun fi kiristoci yawa kuma yadda suke takura wa musulmai haka suke takura kiristanci babu kiristiyaniti a isra'ila saboda ba su yadda da annabi isa ba musulunci ya fi musu dama-dama a kan annabi isa ina fata an gane amma su gabansu da musulunci shine don me ke ta yaduwa dole a taka masa birki tun shekaru wajen ashirin baya da suka wuce gordon brown na ingila ya ce akwai fa babban barazana wa duniya nan da shekara hamsin in ba a tashi an tsaya ba musulunci zai ma mai turai gaba daya ya zama an manta da kiristiyaniti an manta da komai sai musulunci da haka to a tashi a tsaya maka ce ka miƙe sosai ina fata an gane ka miƙe haka taɓo sama wannan addinin allah ya riga ya faɗa ya ce li zuhirahu ala dini kullihi walau kare hal mushrikuna Allah sai ya ba shi rinjaye da galaba akan dukkan addinai gaba daya ko ka so ko ka ki kuma wallahi sai ya faru Allah ce ta duk wanda ke jin haushin musulmai don suna karanta ayoyin Allah suna so su kama so su kashe su kulka ce da su afa unabbiukum bi sharrin min zalikum shin na ba ku labarin abin da fi wannan sharri idan ku kashe musulmi ko ku rusa musu gida ko ku kai musu hari ko ku musu kaza shine abin da kuke gadara da shi to mu gaya muku abin da fi wannan sharri da bala'i annaru ita ce wuta wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah ya tanade ta ya yi tattalinta ne ga kafurai wa bi isal masir tir da makoma in ta zama ita ce wata jahannama Allah ce innaha sa'ad mustaqarra wa muqama ta munana a matsayin wurin zama ta munana a matsayin wurin matabbata Allah ka mana tsari da azaban wuta Allah ka shigar da mu aljanna ka dan rahamanka kun ga na ta jan karatu a gurguje saboda abu guda biyu na so na kai wata gaba saboda gobe za mu karisa karshen sura insha Allah mu kuma rufe karatu sai kuma ga mun yi bako alaramma malam zaharaddin alaramman shek tijjani yusuf guruntun daga bauchi ya kawo mana ziyara to zan so na kira alaramma ya gaisa da mutane yawwa ya rera mana qur'ani kuma sai mana addu'a yawwa kowa ya bude kunnen shi yawwa alaramma zaharaddin bismillah da zu muka waya da shi da zahar zai kamo hanya kuma Allah cikin iko ya samu shiga Gombe ya kai ziyara wurare da yawa ya ce kafin mu tashi da ya alkawari sai ya zo nan ka san alaran ba da cika alƙawari Allah ya ƙara lafiya a rama masha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أسأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لهو القوي العزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تصلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة سأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك ربنا وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا سميع الدعاء يا غافر الذلات يا مقيل الأسرار ارحم ضعفنا واجبر كفرنا وتول أمرنا عاف مبتلانا ارحم موتانا اشف مرضانا يسر أمورنا أجب دعوتنا سدد ألسنتنا اهد قلوبنا ثبت حجتنا اجعل لنا من أوجه من توجه إليك وبأفضل من سألك ورغب إليك يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا اللهم رد الأمن والأمانة والسلامة في بلادنا وفي ولاياتنا وفي جميع دول المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان له يد أو لسان في سفك دماء عبادك فعليك بهم يا حي يا قيوم اللهم من كان له يد أو لسان في سفك دماء عبادك فعليك بهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك قد دعوناك كما أمرتنا اللهم أجب دعاءنا ربنا لا ترد علينا دعاءنا ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا